أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin godiya ta tabbata ga Allah madaukacin sarki wanda ya komo da mu wannan lokaci da muke gabatar da karatu a wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafar abu abdurrahman محمد بن ناصر الدين محمد ناصر الدين ابن نوح الألباني رحمة الله عليه أدرس da ya gabata mun tsaya ne a inda malam yake koyar da mu yadda ake yin sujada da ƙoƙarin nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da al'ummarsa yadda za su kyautata yin sujudarsu kuma da cewa lalle wannan ita ce hanya mafi kusa da ya kamata mu ma mu yi amfani da ita wajen yin koyi da shi domin mu samu irin albarka da kuma irin alkawari wanda Allah madaukakin sarki yayi wa dukkanin wanda ya koyi da sallar Annabi sallallahu alaihi wasallama a darasin da ya gabata mun tsaya ne a daidai inda malam yake bayanin cewa babu sallah ga dukkanin mutumin da hancinsa bai taɓi inda goshinsa ke taɓa ba na ƙasa yayin da mutum yake yin sallah yadda ya zama wajibi goshinka ya taɓa ƙasa hakanan kuma wajibi ne hancinka shi ma ya taɓi ƙasa saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la salata idan na zamu koma harshen larabci zamu ga cewa wannan la'in da yake la annabiya ce kuma salata sai ya zo na kira kenan la nafiyatul jinsi ina fata an gane babu kowace irin sallah duk wata sallah da ka sani nafila ce farilla ce me aka kira ta babu wannan sallar matukar mutum bai sanya hancinsa ya taɓa inda goshin suke taɓa ba na ƙasa yayin da ya zo yake yin sallah mali ya ci gaba da cewa وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشينا تبتر دقويا ونسا دقما جيفن دقادقنسا يا ينديكين سجودا ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصبع أصبعهما وبأصابع وبأطراف أصابعهما القبلة كما يا كسنشي yana fuskanta bi sujudi qadamaihi kenan shafi na 109 can saman shafi za a tashi 109 dari da tara za a duba saman shafi an gane ko yace yastaqbilu bi sujud qadamayhi wa bi atraf asabi'ihim al-qibla annabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar da kirjin kafansa da kuma gefen digadigansa ko gefen yatsun gefen yatsunsa yana fuskantar da su suna kallon al-qibla wa yarussu aqibaihi wa yarussu aqibaihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada digadigan nashi bayan ya kafa su a kafe sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada tsakanin su ina fata an gane yakan hada tsakanin wannan digadigan nashi kamar yadda zamu kwatanta insha Allah ta'ala wa yansabu rijlai rijlaihi sannan kuma yana kafe kafafuwansa an gane ko yana kafe su wa amara bihi kuma yayi umarni da aiwatar da haka din wa kana yaftahu asabi'ahuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana bude tsakanin ɗan yatsunsa yayin da ya sujada malaka fa hadhihi sab'atu a'dha'in waɗannan fa su ne nan gaɓoɓi guda bakwai kana sallallahu alaihi wa sallama yasjudu alaiha waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin sujada akan su alkaffani hannaye tafin hannuwa guda biyu والركبتان دقياو قدابيو والقدمان دقما دقادقي قدابيو والجبهة سنن دفسكة والأنف دقما هنج أنقانيكو waɗannan su ne wurare guda bakwai ko gaɓoɓi guda bakwai annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin sujada a kansu wa qad ja'ala sallallahu alaihi wasallama al-adwayn al-akhirayn كعضو واحد في السجود حيث قال حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يا سنيا ودنن غبوبي غدا بيو الاخيرين نكر شيدن كعضو واحد في السجود كمر غبا ديني اورين yin sujada حيث قال yadda yake cewa umirtu an asjuda an umarce ni da in yi sujada wa fi riwayatin a wata riwayar umirna an nasjuda da Allah malam duk wanda zai wayar shi dan Allah a sata asalin da Allah ko a kashe wayar nan ko a sata asalin dan Allah zan dauka hankali na wa fi riwayatin a wata riwaya ce umirna an nasjuda ana umarta mu da mu yi sujuda ala sab'i a'zumin akan kasusuwa guda bakwai ala aljabahati akan goshi an gane ko wa ashara bi yadihi ala anfihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya nuna yace ala jabhatihi amma sai nuna kan hancinsa ina fata an gane kai ka ce da hancin ake yin me ake yin sujada ma'ana yadda ya zama goshi dole ya tabi ƙasa haka nan dole ne hanci dole ya tabi ina ya tabi ƙasa wa ashara bi yadihi ala anfihi amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan hancinsa واليدين منذ الله تسنن حنو غدا حنو wannan guda biyu wa fi lafzin al-kaffayn aw wani lafazin kuma yake da tafukan hannu guda biyu Allah ta'ala ya umarce da in yi sujada da su war rukbatayn da kuma guyawun kafana guda biyu wa atraf al-qadamayn da kuma gefen kafafuwa na dinnan guda biyu gefen diddige guda biyu wala nakfiti thiyab wala nakfiti wala nakfita thiyaba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da kada mu kulle tufafi ko kada mu kalmashe tufafi yayin da zamu yi sujada wa shi'ra da kuma gashi kada yayin da kai zaka sujada ka rika tattare riganka haka ko kana tattara wando annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ina fata an gane haka nan haramun ne mutum ya zo yin sallah kuma ya kulla gashin shi misali haka saboda wai kada gashin ya sauka ina fata an gani ko da malamai kasa ba a san a irin wannan tattare wanda ake haka ko ita ce bai halatta ba a cikin sallah ina fata an gani za mu zo mu ji menene dalili an gane ko to a nan wurin abinda malai yake mana ishara a nan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya gaba ta goshi da hanci bai raba tsakaninsu ba a matsayin goshi a matsayin gaba hanci a matsayin gaba sai ya haɗa tsakaninsu shi yasa da yace kuma kuma da mu yi sujada akan goshi sai bai nuna goshin ba sai nuna ina sai ya nuna hanci abin da yake sai nuna mana a wannan fannin kenan ina fata an gane kenan yadda ya zama dole goshi ya taba ƙasa haka nan wajibi ne hanci ya taba ƙasa tunda mun karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu sallah ga dukkanin wanda hancinsa bai tabi ƙasa inda goshi ke taba ba an gane ko وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا شيوا إذا سجد العبد إذا باوى يي سجودا سجد معه سبعة آراب gaɓoɓi guda bakwai a jikinsa suna yin sujada a tare da shi an gane ko gaɓoɓi guda nawa guda bakwai suna yin sujada a tare da shi domin arabin din nan mana suke lamba ƙasa ce ai a'dha'u abin da ake yi da arab shine a'dha ma'ana gaɓoɓi jam'u irbin bi kasrat al-hamza wa sukun ra an gane ko sai mala ya ce wajahahu fuskarsa wa kaffahu da hannayensa guda biyu wa rukubatahu da gwiwoyinsa guda biyu wa qadamahu da kuma digadigansa guda biyu nawa kenan bakwai digadigi guda biyu guyawu guda biyu hannaye guda biyu sai goshi ai shi ne muka yi bayani ne da goshi da hanci dukan su gaba ɗaya ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai tun da ake a cikin qur'ani ka taba ji an ce wa masul udhunaini amma an zo wamsahu bi ru'usikum ku yi shafa akan mene akan kawunan da aka zo a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta da mutane da za su yi alula sai nuna mu cewa al-udhunani min ar-ra's su kunnuwa suna daga jikin kai yadda ya zama wajibi ka shafi kai hakanan wajibi ne ka shafi mene kunnuwan kai yayin da ka zo alula ina fata an gane shi yasa ma idan ka ɗebo ruwan alula yayin da kai shafan kai ba a san ka tsara komawa ka ɗono sabon ruwa sannan ka sa a kunnuwanka a'a ragowar ruwan da ka ɗauki hannunka kai shafan kai ka kai zuwa ƙeya ka dawo da shi su kuma za ka sanya a cikin kunnuwanka guda biyu ka shafe su ciki da waje ina fata an gane to kun ga anan wa musahu bi ru'usikum an sashi a matsayin gaba nawa gaba guda ɗaya duk da cewa akwai kunnuwa ai ba ambaci kunne ba ko amma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa yadda ya zama wajibi a shafi kai haka nan wajibi ne a shafi kunnuwa wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam وقال في رجل صلى وراءه النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ده وني متين صلى صلى وندي صلى وراسه معقوص الهالي كنشي ينا قلي من ورائه ده غبايانسا النبي صلى الله عليه وسلم يجي شي انما مثل هذا lalle kwatankwacin wannan mithlu alladhi yusalli wa huwa maktuf shine kwatankwacin mutumin da yake sallah amma kuma hannayen shi a baya mutumin da ke yin sallah amma hannayen shi a haka ina fata an gane ya kulle shi ta baya haka an gane mutumin da ya kulle gashinsa yayin da zai yi sallah haka kaman kwacin kwacin mutumin da ya sallah ne a haka hannayensa haka a baya idan ya yi sujada hannayen suna yi ba sa yi kenan kamar yadda kanka ke yin sujada goshinka ke yin sujada shi ma wannan gashin damuna da dogon gashi su ma suna yin sujada wa Allah madaukakin sarki ina fata an gane sai malai ya suke wata lamba a ƙasa yake cewa maktufun ai maghfurun wa maktul qala ibn al-athir wa ma'na al-hadith ibn al-athir yake cewa ma'ana wanda ya rataya hannunsa a baya wa ma'na al-hadith yace ma'anan wannan hadisi din annahu idza kana annahu idza kana shi'ruhu manshura idan gashinsa ya zanto gashi ne wanda yake a watsi haka a kan shi amma kuma gashin a watse saƙafa alal arzi yakan faɗi akan ƙasa inda sujudi yayin da aka yi sujada ina fata an gane mutumin da ke dogon gashi idan ya zo yin sujada gashin ba zai zubo ba zai zubo zuwa ƙasa fa yu'ti sahibahu thawaba sujudi bihi za a bai wa ma'abocin wannan gashin larin ya yi sujada da kuma wannan gashin matuƙar dai bai ɗaura wannan gashi din ba an gane ko wa idza kana ma'qusan amma idan ya zanto a kulle sara fi ma'ana ma lan yasjud to kun ga ma'anar shi ta zanto kamar wanda bai sujudan bane gaba daya wa shabahu bil maktufi sai ya kwatanta shi da mutumin da yake al maktuf wanda yake hannayen shi suna suna kulla haka a baya wa huwa al-mashdud al-yadayn kun ji shine wannan kulla hannayen sa ta baya haka an gane ku li annahuma la yaqa'ani 'ala al-ard fi as-sujudi saboda waɗannan hannayen guda biyu ba sa faduwa a ƙasa yayin da ake sujada an gane ku قلت مالك محمد ناصر الألباني يتي ويبدو أن الحكم خاص بالرجال دون النساء yana bayyana a cikin wannan hukuncin cewa wannan hukuncin ya shafi maza ne kaɗai ban da mata kama na ƙalahu shaukani an ibn al-arab kamar yadda imam shaukani ali shaukani ya kawo daga ibn al-arabi al-maliki ina fata an gane kenan wannan hukuncin ga maza ne kadai amma ban da mata din kina mace ba za ki saki gashin ki ba yayin da zaki sallah da sunan cewa gashin ki ne ma Allah sujada ina fata an gane wannan ya zama takaitacce ne kawai akan maza kadai an gane ku wa qala aidan sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zalika kiflu shaytan wannan fa shine raban shaytan kenan idan mutum ya sallah ya kulle gashinsa to wannan ya bar wa shaidan wani kaso an gane ko ya'ani miq'ad shaytan yana nufin ingizawar shaidan ce ta kai shi ga aikata wannan aikin da yayi ya'ani mugharrazun dafarahu ma'ana wanda ya daure matattaran shurin gashinsa an gane ko duk wannan matattaran shurin gashin to kamar wani mazauni ne na shaidan ya bari a jikin kansa tunda wannan wurin baya yin sujada ga Allah madaukakin sarki ina fata an gane malam yace wa kana la yaftarishi zira'i annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya shimfida zira'insa waɗannan hannayen guda biyu daga nan zuwa nan annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo yin sujada baya shimfida sa kan ƙasa haka ina fata an gane kuskure ne yayin da ka zo sallah ka shimfiɗa hannayenka haka a wajen sujada saboda kana ganin cewa akwai yalwan wuri ko wani abu makamancin haka a'a ba a san mutum ya shimfiɗa hannayen shi ya shimfiɗa guyawun hannunsa haka bal malam yace bari dai kana yarfa kana yarfa'uhuma 'anil ardi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana dage su gabarin ƙasa ويباعدهما عن ويباعدهما عن جنبيه sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana nisantar da hannayen nan nashi daga jikinsa nan daga sashin jikinsa ina fata an gane daga jikin hakarkarin nan baya bai idan ya suje da hannu ya tokari jikin cikinsa ko ya tokari jikin cinyansa ina fata an gane hatta yabdu bayadu ibtayhi min wara'ihi har sai farin hammata na annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana daga bayansa idan da za ka gan shi yayi sujada yayi haka idan kana bayan shi ne zaka iya hango farin hammatan shi an gane ko wanda yake bayansa zai iya hango farin hammatan shi an gane ko wa hatta law anna bahamatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat Allahu akbar mana yace hatta idan da za a sami akuya ɗan akuya sabon haihuwa idan da zai buƙaci ya wuce ta ƙarƙashin inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke sujada to da wannan akuyan zai iya wucewa ta ƙarƙashin shi nan ina fata an gane mali ya cigaba da cewa wa kana yubariqu fi zalika annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kaiwa matuƙa wajen wajen aiwatar da wannan hatta qala ba'du ashabihi har sai da wani daga cikin sahabbansa yake in kunna lana'wi li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mimma yujafi bi yadayhi an janbayhi idza sajada yace in kunna lalle mu mun kasance lina'wi li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mu muna jin tausayin annabi idza ma yujafi yadayhi an janbayhi yadda muka ga idan ya sujada haka har yakan yakan nisantar da hannayen shi gabarin sashin jikinsa idza sajada idan ya sujada an gane ko inda yace in kunna din nan wannan in din malamai sun ce mukhaffafa ce min thaqila ma'anan ta innahu ina fata an gane innahu lalle yadda al'amarin yake kunna lina'am lana'am mun kasance muna tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi wannan sujada din wa kana ya'muru bidhalika fa yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarni da wannan fa yaqulu sai ya ce idza sajada idan mutum zai yi sujada fada kaffaika idan zaka yi sujada ko idan kai sujada fada kaffaika to ka sanya tafukan hannunka warfa mirfaqaika ka kuma daga gwiwawan hannunka ina fata an gane wannan gwiwan hannun su kuma idan ka sujada ka daga su sama ba su ake kwantar da su ba haka su shafi jikinka a'a ana son kai mene ka nisantar da su ga barin jikinka alaikum salam a'a ai duk zan zo mu bayanin wannan insha Allah wa yaqulu kuma yana cewa i'tadilu fi sujudi i'tadilu fi sujudi ku rika daidaitawa ku rika kokarin daidaitawa yayin da kuke yin sujada ku rika kokarin daidaita wala yabsut ahadakum zira'aihim bisatin kada ɗayanku ya shimfiɗa zira'insa irin shimfiɗawar da وفي لفظ كما يبسط الكلب او روايه كما يد كريشي شنف لهنا ينزا يا كريشي كنشا ai yana kwanciya ne gaba ɗaya nan tun daga nan zuwa nan ko guda biyun nan haka yake kwantar da su ko to haka ba a san kai yadda kare yake yayin da kake yin sallah wa fi lafzin a cikin wani lafazin wa fi lafzin akhar wa hadithin akhar a cikin wani lafazin daban da wani hadisi na daban ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب kada ɗayanku ya shimfiɗa zira'insa irin yadda kare ke shimfiɗawa wa kana ya ƙulu kuma ya kasance yana cewa wala tabsu zira'aika kada ka shimfiɗa zira'inka bastu suba'i kamar yadda zakanya ko damisa ko mage ko ɗaya daga cikin dabbobin nan masu cin nama masu cin naman ƴan uwansu a daji ke kwanciya su ne mene asabu ina fata an gane asabu dukkanin wace wata wata wata dabba wacce take mai haƙora irin fiƙan nan wacce aikin ta abincin ta shine tana cin naman ɗan uwanta ina fata an gane kun ga zaki ya shiga karnuka sun shiga sannan zaki ya shiga kerkeci ya shiga kura ta shiga ina fata an gane suna kira asabu to kada ka shimfiɗa zira'in ka yayin da ka zo yin sallah yadda irin waɗannan dabbobi ke yi yayin da suke kwanciya wadda'im ala rahataika ka yi ƙoƙari ka dogara akan tafukan hannunka wa tujafi an baba'aika kuma ka yi ƙoƙari ka nisanta tsakanin damatsanka nan ina fata an gasu ne su ya kira baba'aika ai abudaika ko wasu abudaika ka nisantar da tsakiyar nan tsakiyar nan shi ne tsakiyar damatsa ko ka nisantar da su gaban jikinka kada ya zanto sun haɗe haka yayin da kai sujada duk wanda ya yi sujada aka ganin ya haɗe da nan to wannan sujada tashi ba ta yi ba ba ta cika ba fa innaka idza fa'alta zalika manzo Allah ya ce domin idan ka aikata haka sajada kullu azmin minka ma'a kowace gaba a jikinka kake sujada tare da kai kenan idan baka haka ba fa mafhumul mukhalafa idan baka haka ba fa kowace gaba ba za ki sujada tare da kai ba kamar yadda ya kamata ya zama ina fata an gane to insha Allah ta'ala sai mu dawo da baya kuma sai mu kwatanta yadda al'amari ne da aikace insha Allah ta'ala idan mun manta ba cikin karatu ya ne wa kai makin aiwa rubatai wa aqwat al-amin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tabbatar da biyawunsa yayin da yake sujada wa aqwat al-amin da kuma gefen يستقبل بسجود قدميه اطراف اصابعه القبله ينا مسكن تبدا shi ne kira sujudu qadamai nan shi ne kirjin kafafuwa guda biyu ina fata an gani su ma yana fuskantar da su a kibla wa yurabbu aqibaihi kuma yana haɗe waɗannan diga diga nan yana haɗa su baya tsakani yayin da yake da ina fata an gani sannan yake wa yurabbu aqibaihi kuma yana haɗa waɗannan yatsun nan وأمر به ثم يدخل من أيوة الدعوة وكان يتبع أصابعهما يأكل جينا وكان يأكل أفرق له من بين سوى يأكل جيب كاتجيب جيب كاتجيب جيب من جيب وجيب وحكى جيبه أفرق من جيب فايدة جيب جيب جيب يأكل جيب جيب حكى جيبه حكى لا لا يأكل فحكى في سنة وجيب حكى من بين جميع الأمثلة الموجودة أخبر المسلم أن صلى الله عليه وسلم اعتبار أن هذه الولدة هل تنفع في تكريم الوجود في اعتبار المسلم؟ ليس كذا في أي كيف كذا تجد أنها كيف كذا شيء يجري وأن نور شيء يجري أخبرنا دعاء ثم تكبر نفع الأحلام هم كذا ضاعوا النقول سنأتي ويوصل إلى أمهات الأحلام wannan za ka zaune abu ya ne kuje da ba ka kan kawo kana yin jada a ganin ya wannan ina ba ta gani sannan kuma yana haɗa kayan wannan da wani ko sannan kuma yana haɗa kayan ya sun haɗa in yi kuje da bawa yana ma ta ya sun bane ha yana kuje mini ha ina ba ta gani waɗannan ya sun nan da kafa yana kuje mini ba yana haɗa kuje mini ba ina ba ta gani yanzu ya yi da gaskiya da ana buƙatar ba an gaje ko sai su haɗe haka abin da ke fada ke nan gaske jira an gaje ko sannan sai gaba ta gaba ya ce wa yujabi zira'iha an jambayi ko yana nisantar da mene waɗannan zira'insa daga ina daga jikinsa kenan kada kai sujjada haka irin yadda muke yi ina ba ta gani duk lokacin da kaga hannunka ya zo ya tafi jinka haka ka tabbatar da cewa fiye da kamar ba saboda a wancan satin mun yi bayanin cewa yayin da kake sujada ɗayan biyu ana son ko dai hannayen ka zamto haka daura da kafaɗan ka ina fata an gane kun ga an nisan da ko ko kuma ya zamto hannayen naka suna daidai da ina daidai da inda zaka sa goshin haka daura da ina daura da kunnuwanka sannan muka ce Abdullahi dan Umar ya kasance hatta waɗannan ya idan ya fita da haka ya kan manna wannan ya ga babba ita ma ta kalli gabas shi yana ganin ma kamar ta haka ma ba ta kalli gabas ina ba ta an gane sai dai ka ɗauke ta ita ba ka yi haka ita ma ta kalli gabas an gane ko sannan ka ɗauke ta ka sanya kuɗin ka a ko ka sanya kuɗin ka ya zama wannan ya yi daura da kafaɗanka sai kuɗin ka kuma yana ina ba ta an gane abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shine yayin da mutum ya sujada haka sai ya faɗa nan jama'a an gane ko wannan kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan kuskure yayin da kullun sallah kai haka kun ga haka dama ka saka jinciya ko da musa ko zaki ko wata dabba da ta yi da to kuskure ne haramun ne da kullun sallah ka shimfiɗa hannayen haka sai ka sa jinciya wannan kuskure ne jama'a ina ba abin da annabi ya karanta da mu shine yayin da ka sujada ka sanya hannayen haka sannan waɗannan sujudi shi ya sa ma wannan sahabi yake cewa mun kasance ma muna tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yanayin da yake sujada idan ya sujada ya kan yi sallar da hannayen sa cikin sa har yadda idan abu na afiya zai kirga wani tsakanin misali in haka ya sujada dan afiya da zai yi zuwa ta da samun kwanan da yake cewa amma yayin da kai jira kuma haka da kuma kai haka da bayan to ga kuma wani samu a cikin shi shi ma wannan wani abu ne wanda ba san shi ba ina fata an gane saboda bazo Allah ya magana akan cewa babu sallah ga dukkan wanda baya miƙar da bayansa a cikin ruku'i ko a cikin mere ko a cikin sujuda kenan ashe wajibi ne yayin da kai sujada ka miƙar da bayanka ya zama ko bayan na kaji da surai ba wai kayi irin wannan doron da kake yi wanda ya yi ruwa haka kuma ya yi haka kuma kai haka ka kasa wanda shi haka duk wanda kai yana shi ma nan shi ya rabu shi baya to shi ma kuskure ne suna abin da ya kuskure sai dai Allahumma illa idan an samu wani masallaci wanda kila ba shi wannan sirri ko kuma wani wani sujada wanda yake aka samu masallaci wasu misali suna da kuncin wuri inda za ka je wannan kaga kai za ka yi da za ka samu da duk yadda za ka samu dan miki ya koya ina fata an gane kawai misali a ce wannan sun gaba ɗaya daga nan da kai zai ne ba yayin za ka sujada kuma ka zo ka tsaya a haka ka sujada a haka sai a zaka kai hana ai ba zai yi ko misali ka kai wannan sunan da ka ce a haka sai kun zaka sujada sai ka dan dawo da baya ko ka dawo ya ka tabbata akan wannan sannan sai ka yi sujada ta ka yi kokari ne ka yi ta bayan ka ko da yanayin yadda ba za ka toga sujjar da ka ina fata an gaya wannan ke nan idan biyu na sallah shi kare to ya amarin ne zama ko idan muna sallah mun da yawa misali a cikin nan shin kowa zai iya buɗe hannun shi ko ba za a iya buɗewa ba zance wata inganci shi za a iya buɗewa kowa zai buɗe da farkon yanayin yadda bai takura wa mutum ina fata an gane yayin da suka zo ni ne haka kai za ka sanya naka ya saba da kuma ina fata an gane ko ni naka ya fita nan ko naka ya fita nan kaga babu da za a ce mun ci saboda juna mun guje juna haka tunda an ba haka ba sai nuna banji ko harka ta ibada ina fata an gane to yayin da ka tashi wannan jira in ba a bukatar kai haka kada kuma kai haka kai ka gida ka je ka hukunta kowa ina fata an gane ka yi da wani ne ka sannan kuma akwai wani kuskure da muke yi na gaba shine hannayen nan wani kuma ta sanya a haka wani tsarin yin sujjada sai sa hannun kuma a haka kun ga wannan wuce iyaka ne wani shi kira a wani wuce iyaka an gane ko saboda an ce hannayen ka ya tsufa kowanne ka gaba to amma yayin da ya haka kamar yadda ya zama daga cikin abin da muke yin kuri shine yayin da muka zuwa da sauran jama'a ya kamata mu gyara wannan idan aka zuwa da sauran kamar yadda muka bayani a kuka ana san kafafun kowa su kalli na gaba kada wannan su kalli nan wannan su kalli nan to wani idan ya zuwa da kafa da wani misali ya kafa ta ɗan yi haka shi kuma ita shi saboda wani tsamin ya haɗa sai ya marko kafa shi ta zo kuma da haɗin na wannan zai kuma kamar ta kalli wani wurin da kuma wani kuskure ba ruwanka idan mutum ya kimi ka tana kai ne ka tana ka iyaka ta kalli gabas ba ruwanka shi sannan abu da biyu shi jama'a kada mu rika matsa juna mu yayin da muke haɗa misali mana sauran haka ma haka to kada ku yi zato mun mun tamu ba irin da ake da wani har yana sa ƙarfi yana jaki wa yana maka da wani a ba su yi kowa ya bada ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mu aikata dukkan wani aiki cewa yake yi a menene ma amartukum wa ma nahaytum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tu ina fata an gani abinda na umarci ku da ku aikata ku aikata shi gwargwaron iyawo kada ku kauce iya jama'a an gane ku to kun ga abinda mun karanta kenan a cikin wannan babu mun zuwa wannan gurin kenan yayin da mutum zai a sujada farko ana buƙatar farko da muke fadi ake zuwa sujada ba yadda muke bari muke yasa hannun ta a ƙasa sannan kuma ya miƙar da su haka kaga aiki ne kenan aiki wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ko saka babu ya karantar da ku yayin da za ki sujuda fadi za ka yi kawai an gane ku da barkwadon yanayin kawarka da barkwadon yanayin kawarka kenan mutum zai haka ne kawai an gane kai tsaye zai faɗi sai sanya hannayen shi ya yi sujada sannan muka ce ya nisantar da nan gwiwa hannun daga ina daga jikin sa kuma kada ya shimfiɗa hannayen haka kamar yadda kare ko zaki ke shimfiɗa hannayen haka ne ko sannan muka ce kuma hannayen nan ana son a buɗe su ta yadda idan da za a samu wata akuya daga wucewa za ta iya wucewa ta ƙasar inda mutum ya sujada muka ce kuma sannan haramun ne kada ya rubuto baya ya ban ɗari an gane ko wajen yin sujjada kuma kada ya rubuto an wuce iyaka muka ce sannan cinya nan da ta miƙe wannan ƙashin ya miƙe sai mutum ya fita da ba amma idan ta wuce ta kawo ta iyaka idan kuma ya gaza nan ma ka gaza domin jama'a kalla da kyau yanzu wanda ya haka ya gaza da ana bayan shi ya miƙe eh za ka bayan ya yi cikin haka to kun ga wannan ne mai kan da bayan ka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata babu kowace irin sallah liman lam yuqima silbahu fi as-sujud wa ruku' ga dukkanin wanda bai miƙar da bayan sa ba a cikin ruku da kuma cikin sujuda jama'a an gane wannan ko an gane wannan da kyau akwai tambaya wa alaikum salam eh wancan darasin da ya gabata mun yi bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin cewa a fara sauka da hannaye kafin yawo ka gane ko sauka da hannu shi ne mafi inganci a kan yanayin da ake da gwiwa hadisin da ake tabbatarwa akan cewa ya ce a saukar da gwiwa kafin hannaye gaskiya hadisi ne wanda ke da rauni hadisi ne wanda ba shi da inganci ta fuskar sarari ina fata an gane na na eh daga jiki to gaskiya ne ban taɓa karanta wannan hadisi ba na na na shi ne muka ce ai ba magana abuwa tunda ina ganin in dai ba Allah ya rubuta mutum hakan bane misali amma ke ba sai da zai ake yayi sallah kuma hannayen a jikin ina a jikin haka kare shi ko gefen jikinsa sai dai abinda muka ce shi ne mutum zai yi ne da gwargwadon iko fattakullaha mastata'tu ina fata an gani duk abinda za ka yi ka yi gwargwadon iyawanka gwargwadon yadda kake tsammanin za ka iya yi ake son ka yi ba wai ka wuce iyaka ko ka yi abin da ya zamto ba ka da ƙarfin yin irin ba ina fata an gane Allah ta'ala ya taimake mu mali ya ci gaba da cewa wujubu quma'niyati fi sujud wajibcin natsuwa yayin da aka yi sujuda wa kana sallallahu alaihi wa sallama ya'muru bi itmami ar-ruku'i was-sujudi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana umarni da cika ruku'i da sujuda wa yadribu liman la yaf'alu dhalika mithlu al-ja'i' kuma annabi yana buga misalin kwatankwacin wanda baya cika ruku'insa da sujudin da sujudarsa kwatankwacin wanda yake mayunwaci ya kullu tamrata wanda ke cin dabino kwaya daya wa tamrataini ko dabino ko dabino guda biyu la yaghniyani anhu shay'a ba za su wadatar da shi komai ba yanzu mutumin da yake jin yunwa matuƙa sai aka bashi dabino kwaya ɗaya ci ko guda biyu da Allah za su kosar da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaghni yani anhu shay'a ma'ana duk sallan da zai yi ba ta lada ina fata an gane an kwatanta haka ne cewa in yayi sallan ma ba shi cikakken ladan da mai sallah ke samu wa kana yaqulu fihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa a cikinsa a cikin game da natsuwa din nan ko kuma rashin natsuwa din nan da ake yi a cikin ruku'i da sujuda innahu min aswa'in nasi sariqa wannan shine wanda yafi kowanne kowanne barawo daga cikin barayi sata mafi munin sata ita ce sata da mutum yayi ta a cikin sallah to kun ga wannan ubangiji ake wannan sata ya ce ka natsu ka ki natsuwa sai kake bubbugawa kamar irin koton kurciya ko kamar yadda muka tunta kwanakin baya to gaskiya wannan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ne ne kana assalamu alaikum assalamu alaikum sai kai kuma me mutum yake cewa shi kanshi da zaka tarke shi me kake cewa wallahi bai sani ba ko irin sallolin da ake yi lokacin azumi ko sallan ashan kaje kai mu za mu je fijo ne wannan kawai sai zo kawai kama daɗewa mutane a wajen sallah kawai shi inda ka je inda ma kafin karanta fatiha an yi rukuni kan ka ce subhana rabbiyal azim an dago an tafi sujada ma lokacin in zaka in dai zaka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wannan abin na faɗa so uku har riga ma an taso daga sujada ta biyu an miƙe to kun ga wannan sallan shi ne cikakken atisayi idan ma mutum ya ce ba sallar ike ba kawai ya ji yin atisayi to kun ga da zai fi sauki eh amma a ce wannan ibadar Allah ake wa ko ni ake wa ba zan karɓa ba ina fata an gane na'am yake cewa ni game da mamu waɗanda suke bin wannan sallar ko masu yin irin wannan sallar ban cika kallon laifin su ba kamar su malamai din wanda suke na yan bid'a da suke tsayawa su dora su akan wani abu na wanda ba shi ne a hannu ba su bar sallar in in a'a dama ai in baka sani ba ma ka sani bid'a da kake ganin ta ko ɗariƙanci da kaga ana yi an ƙirƙire ta ne kawai saboda a jefa wa mutane jahilci a ci gaba da mulkansu mulkin kosho saboda in aka basu da ilimi za su samu cikakken yancin da za su bauta wa Allah daga nan wasu abubuwan da ake son su rika yi na hauka da sakarci da wasu abubuwa duk ba za su rika yi ba shi yasa aka gina ta akan akan akan mene jahilci tun wani lokaci za a ce maka an ka tambaye shi ba za ka rabauta ba gashi kuma sahabbai kullum tambayar manzon Allah suke da sun ga wani abu da su gane ba ya rasulullah lima sana'ata haza saboda me ka aikata haka manzon Allah ya ce saboda kaza to kila ko waliyan nasu sun ba annabi ne mu sani ba Allah ta'ala ya dace da mu dole kwarai da gaske ba sun ce ikamar rasulullahi ba zacin fasu wai kan nabi wa dini wani
ba ba zan shiga wani babu ne wanda ba wannan ba ko ba haka bane na'am ana yi ana yi ai mun sha faɗi a nan shi dai abin da yake ina zuwa akan ce ana yi ina zuwa abin da yake cewa azzannu fil ghalib alaji alaji azzannu lil ghalib kawai dai ana gina zato ne a mafi rinjaye abin da yake nufi mafi rinjaye mutanen da ke bin sallah ba duka ba ba sa bari yayin da liman zai yi abu sai ya gama sannan su su yi kuma wallahi haka ne ko shakka babu yana da gaskiyan shi a nan masallacin ma muna yi kuma mun sha jin kunya kan wannan haka nuna
ka saurara saurara
eh eh to me yasa ba sa jinkirtawa sai in tambaye ku ku da ba ku yin jasus israha bayan liman ai ni da ni ne liman a masallacin nan in na taso ma zan zo ya dirshin tukuna kafin miƙe su wannan ma da suke jin tsoro ma suke sauri me yana ku da jin tsoro sunnan annabi ne malan ka tsaya ka yi mu ma za mu bi ka wanda ya ga shi ya gwada ta gabar mun sunnan annabi shi kenan illa iya kata sai miƙe wannan kuma ya jawa kansa saboda jama'a karatu muke kuma wallahi karatu nan sai an tabbaka shi ga dukkanin mai imani wallahi karatun nan sai an yi shi saboda haka limamai kuma masu jan ku ji tsoron Allah in kun taso daga sujada ta biyu a raka'o'in mutiri raka'a ta ɗaya da raka'a ta uku idan liman ya taso ana son ya zauna gwargwadon yanayin yadda yake zama tsakanin sujudun nan guda biyu gwargwadon yadda ka ce rabbi firli rabbi firli ba za ka faɗi komai ba babu wani rikiri da aka ce kai amma gwargwadon yadda zaka ce zaka dawo ka zo ka ce rabbi firli rabbi fili sannan ka miƙe kwarai da gaske sannan su miƙe amma gaskiya kuskure ne da muke mu ma wajen bin sallah rige rige ina ruwanka da da abin nan kai ka bi sunnar annabi to me yasa ka bi masallaci in ka san ba za ka bi sunnar annabi ba tunda sallan jami'i ma ai manzon Allah ya sunnan ta ko ya fallanta cewa a zo jami'i to me yasa ka zo masallaci in ka san ba za ka bi liman ba abin da ake cewa shine ba kuskure bane idan ka miƙe idan liman ya riga ya ce Allahu akbar ya baka daman ka miƙe sabo idan kuma ka miƙe sallar ka bata lalace ba ko ka riga shi miƙewa sallar ka bata lalace ba ina fata an gane saboda faɗin Allahu akbar da liman ya shine yake baka daman ka aikata da wani aiki idan shi ya zauna kai baka yi ba ko shakka babu malamai sun ce sallar ka bata lalace ba tana nan amma ka sani cewa ladan wannan sunan ka rasa idan da za a ba da lada ɗari ne to kaka kana da lada tamanin wannan lada ashirin ɗin na rashin zama guda biyu da baka yi ba a sallan ta ɓare kaga kai baka ba wannan lada kuma wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam kamar ka bara shi a cikin sallah ya da kake sallah duk gaban da kaje ka daga hannu ka ce Allahu akbar ka sauke ruku'i ka taso daga ruku'i sami Allahu liman hamida zaka tafi sujada ka daga hannunka Allahu akbar ka tafi sujada wannan daga hannun manzo Allah yake duk daga hannun kai so ilala goma dan Allah zai zama ɗaya da wanda bai ba eh to mu matsalar mu kawai mu wadin akwai ra'ayi sai ga mutum yana bin sunna ne amma bin sunnan da yake fa wanda sai masa daɗi kawai yake bi to wannan ba za mu kira shi cikakken ahlus sunna ba an addini ana yin shi ne gwargwadon yadda yayi wa Allah daɗi gwargwadon yadda manzon Allah ya karantar kuma ya masa daɗi ina fata an gane domin imamu shafi'i yana cewa آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله يتي آمنت بالله إن إيماني ده الله وبما جاء عن الله da kuma abin da ya zo daga wurin Allah ala muradillah a yadda Allah yake so wa amantu bi rasulillah yace nayi imani da manzon Allah wa bima jaa an rasulillah da kuma abin da ya zo daga manzon Allah ina fata an gane وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله أيد من ظن الله كما يكي سو ni irin shi nake addini da shi to kun ga mu haka ya kamata mu zama kai ma amaka magana kace amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala murad rasulillah ka zauna lafiya na'am نعم إيه إيه نعم suka miƙe tsaye ba sai ya zauna eh shi ya bi sunar manzon Allah ne su kuma sun ƙi yanzu ka faɗa min a cikin su ya fi wani falala a wurin Allah to ko da liman baya yi ba ina ruwanka da shi shi kake bi wa kake bi kai idan ko da liman bai yi sufin istiraha idan ya miƙe kai za ka yi za ka yi abinka sannan ka miƙe wannan ba zai fitar da sallan ka komi ba shi yasa abin da ya fi dacewa shine ya zanto muna yi din kawai shine mafi alkhairi an taso daga sujuda muga kowa ya zauna liman na miƙewa mu sai mu miƙe gaba ɗaya mu ina fata an gane Allah ta'ala ya ba mu kun gyarawa karatun ne sai a hankali a hankali za a gyara duk da cewa muna ganin gyara gaskiya kullum Allah ya saka da alheri jama'a ana kokarin yin gyara din amma ku sani duk cewa Allah ya saka da alherin ba ina yi bane akan ni kun bi ni a'a kun yi wa kanku gata ne man amila salihan falinafsihi idan ka aikata aikin alkhairi kanka zai koma haka nan idan ka aikata mummuna ma kanka zai koma da ɗaya kuma Allah baya tauye ladan masu aikata kyakkyawan aiki an gane ko alaikum salam na'am a'a wannan kawai ka kyale shi ba ruwanka da shi kai dai an ce manzon Allah ya dauka ka sai ka gane ko wala yadurruka man man la yaf'al kada wanda baya yi shi cutar da kai alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum haka Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku an suka imani alaikum anfusakum kowa ya ji da kansa la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum kada wanda ya bace batan da yayi ya cutar da ku idan ku kun shirya ba ruwanku ina fata an gane malami ya karantar bai yi ba فحسابه على الله كوكما يا أيبتا فحسابه على الله نعم na'am na'am to kaga duk waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda ba za mu zurfafa ba kansu mun riga mun san su kawai abubuwa ne wanda suke dama a aiwata yi an mutum ya sallah hannun shi a sake da Allah sallan shi ta ko bata yi ba to ina ruwanka da ina ruwanka da shi kai dai ba ka sunan annabi ba shi kenan ka kyale shi mana mutum ya bi son zuciyar shi ne ko ba ruwanka da shi ai akan wa zai kare fa amma man bagha wa athara al-hayata الدنيا فإن الجحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أي سنزوجيا وانا أبني وان ديجي جربا واتيو قوة الأدم إذن هر الله يباك إيكو نقو قرن جنيتا كأي وتد وان أمر من الله كو سكا وبكار بوتا والله كار بوتا دومن الله يتي وأما من خاف مقام ربه دكا وان ديجي قرن سيوا أقبان أبنجين سأران تاشي القيامة wa nahan nafsa anil hawa ya hana zuciyar shi san bin abin da take so Allah ya ce fa innal jannata hiya al ma'wa wannan sakamakon sa shine aljanna makoman sa shine aljanna menene zai cutar da kai ina fata an gane kullun abin da nake ce mana shine karantarwa kada ka dubi wanda yake karantar da kai duk da cewa wanda ke karantarwa idan yana aiwatar da abun da yake karantarwa abin ya fi armashi shi yasa manzon Allah ya fi kowane malami zama cikakken malami sallallahu alaihi wasallam an je aikin sun je aikin umara shekaran da aka yi aka yi sulhu hudaybiya bayan yin sulhu sun yi niyyar umara manzon Allah ya ce to jama'a kowa ya je ya ci kowa ya tsaya turu sai ke je manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shigo jinnan Hafsa ce mata a mutane fa suna ne masa halaka na ce musu je su yi aski sun ki da dai jariya ne ce a a rasulullah ka je ka ba wanzami kin kai fara aske maka gani manzon Allah yana zuwa kawai ya je wajen wanzami ya fara aske mai kai kawai sai ga kowa yana zuwa yana neman wanzami yana aske mai kai to kun ga wannan aikin da ya aikace shi yasa muka kai ne amma da baki kawai sun yi shi yasa malami ya zo ya tawazi kaga jama'a suna tawatsewa wallahi saboda rashin aiwatar da wannan abin aiwatar da abin da Allah ya ce a yi kuma yana da tasiri wajen jama'a su bi ka kuma su soka matuƙar kana bin ko kana aiwatar da abin da bakinka ke faɗi wallahi sai jama'a sun soka wallahi sai Allah ya tara maka jama'a ai ba wani abu ke tara jama'a ba jama'a Allah ke tara su duk irin malaman da ake ganin cewa suna son zuciya dan Allah ku nuna min ɗaliban su guda guda uku wani za a ce waɗannan malamin nan shi ya karantar da su yanzu har sun sun zama malamai dan Allah kunna musu ina da shi babu saboda karantarwan ba manufa wani abu ne wanda ake da mun son zuciya domin dan wani abin duniya ake samu saboda arazar duniya wani dan abu dan kankan na duniya da ake samu to ina amfanin abin duniya kuma ina fata an gani a an samu tunda dai girma za zuwa ce akramaka Allah wa akramaka Allah wa kaza kaza wannan girman ma aya ko wani ba an samu shi a wurin mutum mai irin wannan cutar shi da ka zo ka ce mai yalla bai ranka shi shi kenan shi kuma ya rubu ko baka bashi kosisi ba ai da an ba shi an ba mutum kuɗi ba yake samun gina ina fata an gane Allah ta'ala ya ratar da mu wa kana yahkumu bi butlan salati man la yuqima silbahu fi ar-ruku'i was-sujud annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yi hukuncin batancin sallar mutumin da baya miƙar da bayansa a cikin ruku'i da sujada kama sabaka tafsiluhu kamar yadda bayanin wannan ya gabata fil ruku'i a cikin inda muka yi magana a cikin ruku'i wa amara al-musi'a salatihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci wannan sahabi wanda yake munin sallarsa bil yatmi inani fi sujudi da natsuwa yayin da ya sujada kama ta kaddama fi awwalil babi kamar yadda ya gabata a farkon wannan babi ina fata an gane jama'a mu yi kokari mu kiyaye wannan jama'a mu yi kokari mu kiyaye duk abin da kuji manzon Allah fa ya faɗi cewa wanda yayi kaza ba shi da kaza wallahi da gaske manzon Allah yake ku ga mutumin da ya ganshi yana sallah baya cika ruku'in sa me yake masa yace da wannan mutumin ya mutu akan wannan halin da ya mutu akan addinin da ba annabi Muhammadu ba amma kuma ya ce da Allah shi kadai ne ya ce da manzon Allah manzon Allah ne amma kuma manzon Allah ya ce da wannan mutumin ya mutu akan wannan halin da ya mutu akan addinin da ba na annabi Muhammad ba saboda mene baya cika ruku'insa baya cika sujudansa yayin da yazo yin sallah jama'a kullum ina faɗin wannan kada mu ɗauka karatun da ake ba da mu ake yi ba wallahi da mu ake kuma sai mun gyara sannan abubuwa su kyau yanzu duk ƴaƴanmu da ƙanninmu da yayyinmu da ke zuwa wannan masallacin mai albarka su sallah duk wanda ya zo masallacin ya ga ana yin wani abu shi ma da shi zai koyi kuma ya san ba molanka ba ne saboda ya san ana karatu da al'umma ba molanka ba ne saboda haka jama'a duk abin da muka karantar da shi mu yi kokari mu aiwatar da shi a aikace wannan shine abin da ya dace jama'a kuma nasiha ta ga kaina kenan da kuma ɗan uwa gaba ɗaya kamar yadda muka yi nasiha nan idan mun taso sallah mun yi sujada sujada ta biyu an zo miƙewa dan Allah kada a rika saurin miƙewa a bari kowa yadda liman ya zauna shi ma ya zauna bayan liman ya miƙe shi ma ya miƙe ina fata an gane Allah ta'ala ya mana gamo na kasa abin na faɗi daidai Allah ya sa mu tarayya cikin lada wanda ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mu bukatun alkhairi Allah ka biya mana in insha Allah ta'ala babi na gaba zamu tashi a azkarus sujud ko wa sallallahu wa sallama baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جماعة مغاني فدل لوقت منظور أن لا يؤمرني دي وأنا أيتي matukar ba a samu wani abu da ya kawar da wannan abin daga wajibci ba wajibi ne kai ka sani da za ka ji shaitan yana maka wannan in baka yi ba sai a ce kayi ne kayi sabo gashi ai wani ya zo ya kawo ƙara ya ce mai to kayi ka aikata akwai wani akwai wani karina da muke da shi wanda ya nuna cewa ba wajibci bane wannan sai hana ka samun ladan sallan ma idan baka yin ba kaga ko dai kayi ne ko kuma ka ji a jikinka kaga sallar taka da kake bukatar daraja 27 in kai za ka samu ɗaya da rabi Allah ta'ala ya kibace mu ya ba mu ikon gyarawa to jama'a kun ji sai mala ya soke lamba ta hudu yake cewa muslimu ahmad qala an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi Allah ya ji kanshi yake cewa fi hadha al-hadith a cikin wannan hadisi istihbabu استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته akwai hal nuna halacci na neman tsarin Allah daga shedan min indi waswasatihi yayin da yazo yake maka waswasi a cikin zuciyarka ma'a taflun 'an al-yasari thalathan tare da yin tofi a gefen hagu sau uku jama'a kun ji wannan shedanin in ka so ka iya cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim in ka so ka iya cewa a'udhu billahi minka ai ka san da wa kake yi da sai zabu kake yi an gane ko jama'a Allah ta'ala ya sa mu gane mun gama da wannan babu malam sai yace ar-ruku' ko da shi kafin mu wuce akwai wani daga cikin magabata wata rana ya je ya aje wani abu yana ta neman inda ya aje shi ya rasa inda ya aje shi sai ya zo wajen wani malamin shi ce dan Allah malam kai mun addu'a ko Allah ya sa in ga inda na aje wannan abu sai ce mai a'a kawai je kai sallah je yin sallah ina zuwa yana kabar sallah Allahu akbar ya ba ka shi kenan sai fatinawa ai a wuri kaza ya aje kawai je sallah je sallah sai je sai dauko yace yace ma na yace na faɗa maka ai kawai da kai mantuwa je ka kabar sallah zaka tuna saboda shedanin ba zai baka kai sallah ba baya son ka samu ladan sai tuna maka da inda abin yake saboda ka bar sallah ka je ka tsaya kayanka yau to ka gani shi yasa kawai shi ma sai ya yanke ya je dauko abin shi Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda ya kasance lokacin da yake tura sojoji idan za a ci nasarar yaƙi idan yana son Allah ya masa buɗi ta yadda za a yi ci nasarar yaƙi yakan je ya sallaci sallah ne kawai sai ya kaba sallar nafila Allahu akbar kafin ya idda wannan sallah Allah zai kinsa mata zai kinsa masa a zuciyarsa ga yadda za a yi ga yadda za a samu nasara kuma da ya faɗa wa kwamandojin aka yi sai a samu nasara ina fata an gane Allah ta'ala ya mana gamta katar ba da yace ar-ruku'u ruku'i yanzu ai mana bayanin ya ake ruku'i da kuma umarnin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi game da abin da ya shafi ruku'i a cikin sallah malam yace thumma kana sallallahu alaihi wa sallama idza farigha min alqira'ati sakata sakatan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya gama karatu na sallah gaba daya sakata sakatan sai yayi wannan shiru an gane ko shine sakata sakatan sai ya dan wani shiru na dan